إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ما يعد من الشهداء babin da ke bayanin menene zai faru mutum ya zama an ba shi ladan shahidi ma yu'addu min ash-shuhada'i abinda ake kirga shi ake saka shi cikin shuhada qala akhbarana yazid ibn haruna qala anba'ana sulaiman huwa at-taymi an abi usmana an amir bin malik an safwana ibn umayyah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي الطاعون شهادة النوبة شهادة وند النوبة تفاد مسا يموت الله زي باش لا شهيدي النوبة كما يسمى ايه النوبة كيش النوبة كو مي yana ciki ba shi ga ɗaya ba annoba ai an sa in ba wuce ce annoba ai an sa annoba eh masifa zai za ta sauko tana ta kakkashe mutane ba gair ba sa kowa bai san me yasa rabin shi wal gharqu shahada mutum ya fada rijiya ko rami ko ya nisa shi ma Allah zai bashi ladan shahada wal batnu shahadatun haka kuma ciki ya murde nan da nan mutum ya fada ya mutu shi ma Allah zai bashi ladan shahidai wannufasa'u shahadatu mace kuma da ta mutu a cikin wajen haihuwa ita ma Allah zai ba ta ladan shahidi nan guda nawa ke na kirga eh nan bai kawo walgazu ba ko dama gazu shi ne asalin shahada ya za a kawo shi ƙarshe atta'unu algaraku walbatinu wannufasa guda hudu ya kawo a wannan riwaya guda biyar me ya kara a ciki walgazu iyaki to wannan me yayin asalin shahada din duk waɗannan za ba su ladan wanda ya je yin aikin yakin tada addinin Allah aka kashe shi ne shine shahidi su shine shine ainihin shahidi waɗannan duka za ba su ladan shahidi ne shahidai ne ba za su kai wancan matsayin bane la tahsabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un inda rabbihim yurzaquna قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن منصور عن أبي بكر بن حفص عن شرهبيل بن الصمت عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي منظم الله صلى الله عليه وسلم يأتي القتل في سبيل الله شهادة هذا هو الترتيب الطبيعي والمنطقي والمعقول القتل في سبيل الله شهادة mutum ya je ya kinta da addinin Allah a kashe shi to shine asalin shahada kenan shine shahada sauran duk za a basu shine shahidi sauran duk za a basu ladan shahidi ne watta'unu annuba shahadatun wal batnu shahadatun wal mar'atu yaqtuluha waladuha jumu'an shahadatun wal mar'atu yaqtuluha waladuha ma'ana mace ɗana cikin tagarin haihuwa ta mutu Allah zai ba ta ladan shahada to jumu'an kuma sai suka ce ina mana jumu'an dukkan suwa dawa ha jumu'an manan sarban aljumu'u ko aljumu'a ai daban da jami'an daban ko ai أي تموت وفي بطنها ولد تموت أبدا أشكي تقرر هاي هو كنكو وقيل التي تموت بكرا والجمع بالضم بمعنى المجموع والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة ko tana da ciki za ta haihu ta mutu ko budurwa ce tana da bakaranta ba ta samu ta yi aure ba da wannan damuwa da tashin hankali duk yadda take budurwa ba ta yi aure ba lokaci na tafiya tana cikin damuwa to rayuwar yadda take da iyayenta na kula da ita ana mata komai ana shi ƙinshe ta ɗan ji sauki to yanzu tana ganin ta ga ta budurwa ta kosa har ta koshi komai ina komai ya abin nan ta ci kwalliya ta kalli madubi ta kalli menene da menene sa'annan kuma ta je ta kwanta ta yi bacci har ta tashi ba namiji tare da ita kuma a lokacin duk duniyar nan ba abin da ke cikin da ya ta kai shekara ashirin da biyu zuwa da uku babu abin da ke yawo cikin kwakwalwanta sai namiji sa'annan za ta bude talabijin ko za ta bude waya ta gani ta je ta kwanta ta kasa bacci ta shiga damuwa to in tana hannun iyayenta ne ko iyayenta ko yayyenta ko mijinta ko ‘yan wanta ana kulawa da ita ana ɗebe mata kewa ana sai rayuwar ta tafi ta zo cikin sauki amma ita za ta je ta neman makaranta makaranta ita za ta je ta neman ta mata rukuya ita za ta je ta neman makaranta mai komai da komai ba yadda za a yi wannan ‘yar ta samu lafiya tana cikin damuwa wannan damuwar da ba a kulawa da ita kuma a cikin gida to dole ta nemi yadda za ta yi ta fita ko ta je kwaleji ko ta je jami'a ko ta je wasan kwaikwayo ko ta je ta shiga aiki ko ta ya zama na ita ma tana neman inda za ta je ta ɗan sarara a zuciyarta wannan zuciya da kuke gani banda Allah ba mai iko kai da kake tare da ita zuciyar ma ta fi karfin ka sai yasa ake ta ya muqallibal qulub wal absar thabbit qalbi ala dinik ta fi karfin ka wannan zuciya an fahimta mas'ala ce mun yi bayani wancan cewa matakan guda uku ne al idraku na biyu sai me walwujdanu na uku sai me wannuzu'u al-idrak duk dan adam ya ga abu mai kyau yana jin daɗi yana son abu mai kyau da ya ga abu mai kyau zai ji daɗi a ran shi ko mota ce ko waya ce ko gida ne ko riga ce ko menene mai kyau gani yana da kyau yana zai ji daɗi a ran shi duk duniya shari'ar musulunci da shari'ar kafirci duk ba su hana ka ga abu mai kyau ka ji daɗin kyan ba sai in ka je ka ɗora hannu sai a ce ka ɗora hannu a hakkin wani dunan shari'a za ta kama ka an fahimta amma dangane da mace tun daga farkon kallon aka ce karkai kuma Allah ne ya tausaya maka saboda shi ya halice ka ya san ka wayannan abubuwa guda uku aka ce suna da karfin alaka al-idrak wal wujdan wan nuzu to in ka kalla dama mace duk abin da aka ce duk wacce aka ce mata mace kyakkyawa ce sab ba haka bane ba saboda kyan na farawa ne daga ina daga sunanta mace wacce kai kake ganin ba kyakkyawa ba ce baɗin wajen wani kyakkyawa ce muna karatu hadisi kaza kaza kaza mace in ta kai kaza kaza kaza wani malamin mu ya san fassara hadisi yace yace a a a ce in ta kai shekara 60 shekara 70 wannan duk ba ka'ida bane fa inna li kulli saqitatin laqita ma'ana mace da take shekara 60 kai kana ganin ta ta tsufa mutum mai shekara 80 wajen shi mai cece shi shi yadda ha sai shi ne yace fa inna li kulli saqitatin laqita an fahimta to shi yasa duk farkon kyanta shine sunanta in ka ganta kikkiawa zaka ji zaka ga kyauta zaka ji dadin ganin kyauta to shi sauran mataki na uku to me zai hana na biya bukata ta akan wannan kyakkyawar mace to ko shaydan ya rinjaye ka ka ce shikenan ai ai istighfari ba haka bane ba to ga ka halaka ka halakar ko ka yi ƙarfin hali ka ce ba za ka yi ba kuma ka sayi kanka wahala a cikin zuciyarka da kwakwalwanka saboda kana da jini a jika da jijiya da komai da jijiyoyi da komai da komai sai ka kana wahala ya za ka yi ka ture wannan abin da ke shedan ke turo maka to sai kana bincike wane ne ma mijin wannan kyakkyawan mutum wane ne ma mijin kyakkyawar kaza wa- ka- ko ka ji haushin shi ko ku- ka ji haushin kanka ko menene da menene yau ka fita haka gobe ka fita haka jibi ka fita haka lokacin da ba a ganin mata din ko mecece ko yar tsana ce matarka ta fi kowa kyau don ita kake gani i- ita wajen ta kake biyan bukatarka wajen ta kake ko menene da menene to amma yanzu kana fita waje duk abin da da ba a gani kai zaka gan shi kuma ga shaidan sai ya zo ya rufa mata kyau ko bata kai matarka kyau ba zai nuna maka wani abin da matarka ba ta da shi ko tana da shi to an- aikin shaidan kenan to da Allah ya tausaya ma dan adam sai ya ce ya guddu min absarihim tun farba abin da aka kashe wutan wutan shi tun daga farko sai wannan ya guddu min absarihim wa yahfazu furujahum an fahimta Mhm. ya ce juma'an ko mace na da ciki da a cikinta ta mutu ko kuwa ɗaya budurwa tana tare da budurtakanta ba a ba ba a kau da shi ba sa'annan kuma ta zo ta mutu da wannan takaicin yana da damuwa duk wanda bai aure ba bai san da- bai san mai cici duniya ba bai san mai cici duniya ba shekaru wajen ko 60 da wani abu mallan wani babban mutum ne a cewa ne ya rasu ya ce ya yi aure ya taba aure aka ce ya ce kash bai san duniya ba bai san mece ce duniya to shi yasa wayannan da kuke ganin su din nan kirji a cike jiki komai da komai wallahi tallahi abin a tausaya musu ne. da za a tilasta kowa ya dawo yana kula da yarsa ko kanwansa ko kaza ko matarsa ko menene wallahi za ka sun dawo sun fi kowa kirki amma ya za ta yi da kanta ta kalli madubi ta fi komai kyau sannan ta kalli wata mata kama kafa ta kyau ga ta da mijinta ya ɗauko ta a cikin mota za su unguwa ka ji ko yanzu ka fahimci abin ko eh ya fito fili ko to yadda matsalolin suke ke ba daɗi ko kaɗan isa bara ta je wasan kwaikwayo kai kuyi ta surutu ta toshe kunninta ba za ta je aiki ta fita za ta je aiki ba za ta je kaza ta fita za ta je kaza Da wata mata wani muna muna aiki ta aiki ne biye- muna aiki ne jami'a muke aiki da shi wata rana dai matarsa ta matsa sai ya dauke ta ya kai ta asibitin jami'a all side sai dauke ta a mota dan boko yasa suka shiga BUK clinic ta ga tun daga farko bi bakin kofa ƴan mata take gani da arna da musulmai da arna da musulmai har suka gama ganin likita suka zo ta ce kullun nan kuke zuwa ta ce yace eh ta ce lalle kuna da kokari kuna da karfin hali wallahi tallahi kaga ta yi mishi adalci ko lalle kuna da karfin hali duk ƴaƴan za ta aji za ta baka- za ta aji ya take sai ta dauko tsohuwar rigar ta ta saka ko aina to matsaloli ne suke bukatar manya su su- su tashi hukuma ta tashi matsaloli to hukuma ita ba abin da ke gabanta sai kujeran mulki sai kudi abin da ke gabanta kenan hukuma kowa ce ce to ya za ta yi me za ta yi a dama abin da ya kai ta kenan mutum na neman kuɗi bai san manufar neman kuɗi ba sai ya tara mutum na neman mulki mulki bai san me ya manufar ya nemi mulkin ma kuma yana neman mulki kuma ya nemi kuɗin ya tara kuɗin kuma yana talauci to yadda matsalolin suka faru an fahimta? Mhm. aka yi kokari a rarrage su me zai faru ai wannan masifar sai dai addu'a za a yi ta yi fa baka ji wata kasa da suka ci- mata mata suka taso suka ce za su yi zanga-zanga ba ba ku karanta ba ba ku gani ba sun yi zanga-zanga suka ce gamu kyawawa gamu da kudi gamu da ilimi kamar 'yan nasir na- nasir ne ko mai sannan ba mu da maza za mu za a yi zanga-zanga suka tashi suka yi zanga-zanga sa'an nan kuma aka- aka ce za a kafa doka kowa dole ya yi aure guda ɗaya ya kara ko biyu ko uku. a yi rashin kulawansu ɗin masu mulki ɗin ba wani abin arziki bane ba fa fitinan da za ta zo gaba Allah ya kiyaye wallahi sai kowa ya zo ya nemi inda zai sa kai eh kana ganin kana da mulki kana da kuɗi sai yadda kun ga dai yadda duniya ta zama ko kana da mulki ka shiga mota daga Kaduna ka je Abuja ya fi karfin ka to ina mulki ina iko sai jirgin sama ko jirgin kasa ko to jirgin kasa kuma an fara mai to sai mai kuma matsaloli ke ciki su suna ganin kana da mulki ko kana da kudi ka tsira wallahi ba tsira ba ne Allah ya kiyaye babu ma babu ma asaba asaba nabi sallallahu alaihi wasallama fi maghazihim min ash-shidda babin da yazo na bayanin abinda sahabban manzo Allah suka hadu da shi a cikin yaki na tsanani da rashi da ba abinci ba kudi ba menene da menene قال أخبرنا يعلى قال حدثنا إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص قال عن كربون سعد بن أبي وقاص الله يكرم سدايتي كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم yace mun kasance muna yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malana ta'amun illa hadha as-samu ba mu da wani abinci sai wannan ganyen itacen samur wa warakul hubla da ganyen itacen hubla hatta inna ahadana la yadau kama tadau ash-shatu ma lahu khiltu har ɗayan mu in zai je ya kasaitar da abin da ke cikin shi kaman in kaman ya kasaitar da yadda dabbobi akuya tumakai ke cirewa yana fitowa ɗaya ɗaya ɗaya ba su haduwa da juna ثم أصبحت ثم أصبحت بنو أسد تؤذرني sa'an yanzu ban yi asa da su su za su koya min addini ko to ayyuri ni ko suna aibata ni ga halin da muka kasance saboda muna tare da manzon Allah muna koyon addini ban fi kowa sanin addini ba shi banu asad ta zo tana aibata ni to ayyuri ni au to azziru ni ba haka bane ba na ku to azziru ne kenan ko والتعزير التوقيف على الأحكام الفرعية شئت سوزازو سنة قوية من الدين المسلم لقد خبت إذن أي إن هكا فاروتونا خسارة كينا وضل عملي da kuma duk aikin da na ya zama fasara ke babu man gaza ya nuyi shay'an falahu manawa babin da yazo wanda ya je yin yaki saboda yana neman wani abu to abin da ya je neman shi kenan shi ne rabon shi innamal a'malu wa innama likulli mar'in faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu ila ad-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi qala akhbarana al-hajjaj bin minhal qala haddathana hammad bin salama qala haddathana jabalatu ibn atiya an yahya bin al-walid عن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت الوليد ابن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غزا في سبيل الله دون دياكي سبود الله وهو لا ينوي في غزاته إلا إقالا فله ما نوى ba abin da yasa ya je yakin niyyarsa shine ya samu wani riba ta duniya wani romo na duniya to in ya samu ya samu in bai samu ba lada kenan babu al-ghazwu ghazwani ay yaki iri biyu ne ko qala akhbarana nu'aym bin hammad qala haddathana baqiyat bin al-walid an buhayr bin sa'd bahir aw bahir aw buhayr bahir bin sa'd an khalid bin ma'dan an abi bahariya عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغزو غزوان ياكي إربيوني فأما من غزا ابتغاء وجه الله وندي أما وندي ياكي سبورة تادا الدين الله كما سبورة الله وأطاع الإمام كما يبي شوغبا يما شوغبا بيئيا وأنفق الكريمة يتير دوكيا وياسر الشريك ya sauƙaƙa ma abokin tarayyarsa wanda suke tare suke tafiya tare wajtana bal fasada ani saci barna fa inna nawmahu wa nabahu ajrun kulluhu da baccin sa da farkin sa duk lada yake samu وأما من غزا فخرا ورياء أما وند يجي ياكي دون الفخري درياء وسمعة دون أجي وأصل إماما يصابا مشوغبا وأفسد في الأرض يبرنا أدور كسا فإنه لا يرجع بالكفاف أيوة نمبر زي داو لا فيها لا فيها با. باب في من مات ولم يغزو babin da ya zo na wanda ya mutu bai yi yaki ba bai yi jihadi ba kuma bai kulla zuciyarsa in jihadi ta zo zai ba to me ke makomansa قال أخبرنا الحكم ابن المبارك قال حدثنا الوليد ابن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتمنزو الله صلى الله عليه وسلم يأتي من لم يغزو وند بياكي بقى ولم يجهز غازيا bai kuma shirya mamman wanda suke za su yaki abinci ko abin hawa ko taimako ba au ya khalifu gaziyan fi ahlihi bi khairin ko kuwa kamar yamma wanda suka je wayanda suka je yaki ku kare musu iyalansu bayan su asabahu Allahu bi qari'atin qabla yawm al-qiyamah Allah zai sa zai Allah zai afka masa da masifa kafin tashin al-qiyama Allah ya kiyaye amin babun fi fadli man jahaza ghaziyan babin da yazo na bayanin falalan da ke cikin wanda ya shirya ya taimaka ma maya wanda za shi yaki ko abar hawa ko kuɗi ko abinci ko wani abu ko ya ce ga motarsa ko za a je musulunta da maguza ga mota ko ga kuɗin mai ko ga kuɗin cefane ko ga menene ya dai taimaka قال أخبرنا يعلى قال حدثنا عبد الملك عن عطاء عن زيد بن خالد الجهاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي من جهز غازيا في سبيل الله أو خلفه في أهله ko ya maye masa a cikin iyalansa sun tafi ko kuma kuna gida sai ku kula da iyalansu a kai musu abinci a kula karwa in su shige su zo duk a kula da su kamar amana iyalansu na nan kataballahu lahu misla ajrihi Allah zai ba shi lada kamar ladan irin ladan wanda ya je yaki din illa annahu la yanqusu min ajril ghazi shay'a sai dai ba za a rage komai ba a cikin ladan wanda ya je yaki za a ba shi ladarsa kuma kai ma a baka babu babu al'uzri fi takhalluf anil jihadi babin da yazo na hanzarin da zai sa mutun ya ya zauna bai je jihadi ba bayan ce laisa ala al'ama wala ala al'araj wala ala al-marid قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو إسحاق قال يتي سميت البراء يقول ناجي سيدنا براء بن العازب رضي الله عنه يلا فتنشيوها لما نزلت هذه الآية da aka saukar da wannan aya la yastawi alqa'iduna min almu'minina an-nisa sai tsaya nan bai ka suratul nisa la yastawi alqa'iduna min almu'minina aya 95 da shirin eh 95 da biyar ga shirin دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف فكتبها sai manzo Allah ce zaidu sai kawo allon kafa da kashi sai ya rubuta akai lokacin ai takaddu rubutun kenan wa shakabn ummi to ya fara da cewa ba da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka ba da gaskiya da Allah suka yi imani da Allah idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu in kuka je yakin da addinin Allah fa ku yi a hankali wala taqulu liman alqa ilaykum as-salama aw salama salama lasta mu'minan tabtaguna aradal hayatid dunya wanda ya gaishe ku salamu alaikum ce ai ba mumini bane aje ai fa inda allahi maganimu kathiratun kazalika kuntum min qablu ai kuma da haka kuke famanna Allahu alaikum sai Allah ya muku ya sai Allah ya muku fadalansa fatabayyanu inna Allah kana bima ta'maluna khabira to mahallu shahid zai ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina ai waɗanda suka zauna ba su je yaki ba cikin muminai ba za su yi daidai ba da waɗanda suka je yaki su da addinin Allah sai ga ibn ummi maktumil a'ma ya zo to shi yana gida bai je ba to amma ai ba gan ba da gangan bane yana da yana da larura ne shine saka ce gairu ulil darar sai ka ce la yastawi alqa'iduna min almu'minina gairu ulil darar ulil darar mustas an an cire su a cikin wannan mazauna wanda ba su da ladabi wal mujahiduna fi sabilillahi waɗanda lafiyarsu kalau babu wani uzuri suka zauna gida ba su tafi ba ai ba za su yi daidai da waɗanda suka je yakin da addinin Allah ba bi amwalihim da dukiyarsu wa anfusihim da kawunansu kamar yadda sayyidina Usman da yake na har aka ce ka Usman aghna jaysha wal jaysh mu'sirun za a ji yaki ba wahala ga tsananin zafi ko ga tsananin sanyi sanyi ga nesa ga talauci ga komai yace ya bada kaza ya bada rakumi kaza ya bada kudi kaza ya bada kuji kaza ya bada kudi kaza manzo Allah ya ji dadi yace me ma zarra Usman ma fa'ala ba'da liyu ya ciyar da dukiyarsa wa'anda ana neman kudi ne da manufa da manufa da yake akwai manufa lokacin bukatar kuɗin ya zo to ba za a boye kuɗin ban an boye to kuma ba hikima ba kenan sahabi ne ya yi jihadi ya auri ‘ya'ya biyu na manzo Allah ya auri ya tara su aka bashi kanwa tara su aka ce lau damuna da ‘ya ta uku damun auren maka aka ce mala'iku na jin kunyarsa kaifa astai kaifa la astahi man tastahi tastahi minhu mala'ika duk darajar sayyidina usmana da menene da menene bai samu wata darajar ba irin darajar da ya ciyar da dukiya ce ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm ma darra usmana ma fa'ala ba'da al-yawm saboda addinin musulunci ba addini ne na addu'a kadai ba addini ne na addu'a da aiki ayi addu'a ayi aiki inda kuɗi a ciyar inda alfarma ayi inda mulki a nuna mulki a cikin wajen inda ake bukata shi ne aka ce addinin musulunci ba addini ne na addu'a kadai ba da addini ne na addu'a kadai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin sa mai darajar shi tare da sayyidina Ali na na Fatima rawa da su dora suna suna suna me suna lazimi da wazifa a cikin masallaci su ba haka bane ba sai a rufe masallacin a kama hanya a tafi za a je za a je me yakin da addinin Allah za a yi ta yakin ta da addinin Allah wata rana ya tafi da matarsa in za shi sai a yi ƙuri'a wacce ƙuri'ar ta kama da ita za a je ko wa iz aka ce wa iz gadauta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital wallahu sami'un alim ai ba cikin masallaci aka yi da bakai wannan ja an je yaki ne wa iz ka tuna lokacin da gadauta kai sammako min ahlika kamar iyalanka daga iyalanka ta tubawwa'ul mu'minina maqa'ida lil qital kai tsayana ko a tsayana ko ai kaza ko ai kaza za a je ai aiki kaga yanzu commander in chief kenan faddala Allahu al-mujahidin bi amwalihim wa anfusihim ala al-qa'idin darajatan Allah ya fifita waɗanda suka yi yaki da dukiyarsu da kawunansu akan waɗanda ba su je yaki ba darajatan وكلا وعد الله الحسنى matukan ka karbi alkawarin addi ka zama musulmi din kana cikin alkhairi amma ba daidai kake ba kai da baka ji yaki ba da wanda ya ji yaki sai dai in baka ji yaki ba din ka ce ga kuɗi ga motata ga dukiya ga kaza kaza kaza na ɗauki nauyin masu yaki guda kaza kaza to kai ma za ka samu ɗaukakar daraja kamar wanda ya je yi jihadi din wa faddala Allahu al-mujahidina على القائدين أجرا عظيما الله يفيفي تما سياكي أكن وأن سكي زوني بستفيبا أجرا عظيما لا دامي جرما درجات منه درجة درجة متاكين لغا الله ومغفرة ورحمة دغافرة كما رحمة لغا الله وكان الله غفورا رحيما الله مدوكاكين سركي مي يوان غافرة ني مي يوان جنكاي إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ai an fi karfinmu ne musta'afi na ba mu da iko ba mu da sai Allah ya ce alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha duniyar Allah tana da yawa kasashe kasar Allah tana da yawa in nan bai maka ba sai ka koma ta idza kunta fi baladin yuhinuka ahluha wa lam taku za izzin biha fataqarraba fa inna rasul manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da makka tai zafi sai aka yi ina sai madina to daga madina can can ne aka samu ɗaukakan baki ɗaya aka dawo maka kuma aka gyara ta an fahimta wani babban malamin babban malami ne ya je united ne suka je yawon duniya shi ya je united nation to ana tambayan shi ya ce muku ai wannan duniya ta ku ba yadda za a yi ku same ta zaman lafiya sai kun ciccire bodojin duniyar nan duk kowa in ya zauna gari bai mishi bai canza wata garin amma kun je kun sa bolodi mutum ba zai wata kasar tana na mutane da yawa ba ta da wajen zama wata kasar kuma ga kasa da yawa ba mutane to ya za a samu balance ba za a samu ba to shi sa da mutum yana zaune masa ya ga sai tashi koma na hijaz mutum na wuri kaza sai koma kaza in nan bai maka sai koma can amma aka je aka tattare ba za ka isa ka je ba sai kaza sai kaza sai kaza to shine kawo kunci a cikin rayuwa baki daya komai yake tafiya daidai fa ulaika ma'awahum jahannam wa sa'at masira illa almustad'afina min ar-rijal wan-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila dama wa'annan kowa an san masu uzuri ne ko fa ulaika asallahu an yafuwa anhum wa kana Allahu ghafurur rahima wa mai yuhajir fi sabilillahi duk wanda ya hijira saboda Allah ya ji fil ardi muragaman zai samu sa'atan a cikin doron kasa zai samu in nan bai ba nan zai nan bai nan zai kasiran wa sa'atan wa mai yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikuhu al-maut faqad waqa'a ajruhu ala Allah wa kana Allah ghafurur rahima صدق الله العظيم gashi to shine nan aka takaita ko aka ce la yastayul qa'iduna min min almu'minina suratul nisa'i da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zaidan faja'a bi katifin fakatabaha wa shakabn ummi maktubin darara sai ibn um maktub ya zai kafi ya manzo Allah ai ni ba na gani ya zan je yaki ga kuma garab ga kuma roman argar abubuwan da aka alherin da aka fada cikin jihadi shine ce ghairu ulil daraj la yasawi alqa'iduna min almu'minina ghairu ulil daraj babu wal babi fadlu ghazatil bahri falalar da ke cikin yakin da aka yi sai da aka tsallaka teku sai da aka hau ruwa tukunna da aika sai ya fi wahala ko ya zama nesa kenan قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان ابن حبان أو حبان ابن حبان عن أنس بن مالك قال قالت حدثتني أم حرام ummu haram bintu milhan ummu haram bintu milhan ita ta ba anas labari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qala fi baitiha yawman wata rana ya je alqailula baccin rana kenan ya je gidanta da rana sai ya kwanta yana bacci fasta kaza sai manzo Allah ya farka daga bacci wa huwa yadhhak fasta kaza wa huwa yadhhaku ما معنى هو يضحك أي حالة كونه ضاحك فاستيقظ ضاحكا إذا أردت أن تعرف معنى فاستيقظ ضاحكا تعرب الجمل وهو واو الحال هو ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا هو صلى الله عليه وسلم يضحك فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناسب والجازم وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره والفائض يرجع يضحك هو والجملة من المبتدا والخبر في محل رفع في محل نصب على الحال أي حال كونه ضاحكا أي وهو فاستيقظ ضاحكا فقلت سنتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم ما أضحكك ميكي ساك ميما كداريا قال أريد قوما من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة أي أنونا من نتكم بجي وإنس متانتين الأمة زاس هاو دورا ونن كوجين ونن تيكون كالملوك على الأسرة كمن سراكناني أكن كرغر ملكي جدا جم ملكي ألاما ميكين نسر على الأوكاكا قلت سيتشي إتما تتشي يا رسول الله ud'u Allah an yaj'alani minhum ka rokan min Allah ya saka ni cikin su ai an ga inda ake neman shahada da gaskiya ke ba duniya ce gaban su ba ya manzo Allah ka rokan min Allah na zama a cikin su tunda nasara ce aka ci da daukaka qala anti minhum sai manzo Allah ce kina cikin su sallallahu alaihi wasallam wa ma yantiku anil hawa ko ثم نام سألنا سيساكي بچي كما أيضا فاستيقظ وهو يضحك فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال أريد قوما من أمتي يركبون ظهر هذا البحر كالملوك على الأسرة قلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم نبيكم كنا كرو كم الله يساعدني أتشكين قال أنت منهم سنو كنا so biyu kina cikin anti minhum ba shi kenan ba mubtara da labari ba thumma nama aidan sai kuma ya sake in bacci na uku fastaiqaza wa huwa yadhaku sai farka kuma yana dariya fa qultu ya rasulullah ma adhakaka me yake baka dariya ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala uritu qauman min ummati yarkabuna hadha al-bahra kalmuluki ala al-asirra قلت يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم يا رسول الله كروك من الله يساعد cikin su na farko da na biyu da na uku kenan kala anti min al awwalina ai ke kina cikin na farko din ma'ana tana ciki amma na farko ko to sai me ya faru ba ta roki shahada ba kenan duk wanda za a je ayyaki yace zai je me yake jira shahada qala fatazawwajaha ubadat ibn samit sai mas'ala ta zo ta kai har ubadat ibn samit ya aure ta faghaza fil bahri sai ya dace za shi wannan yaki da aka yi sai an tsallake teku fahamalaha ma'ahu sai dauki matarsa za su yaki falamma qadimu da suka iso za a hau abin da za a hau a tsallaka qurribat laha baghlatun litarkabaha sai aka kawo mata alfadari ta hau فصرعت فصرعتها الفدر سيت حربي تتبجي كاد تاكي وير سيت مك فدقت عنقها فماتت الله ya karbi addu'ar ta ko manzo Allah akan ta ko yanzu bai ta samu ta samu shahada babu wani babi fin nisa'i yaghzuna ma'ar rijali mata na in za a je yakin maza kadai ke zuwa ko in ta kama mata su tafi wa'ansu sukan tafi to shi ne abinda za a yi bayani nan za mu ji abinda umu atiyya ta ce قال أخبرنا عاصم بن يوسف قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري عن هشام عن حفصة عن أم أتية قالت أن كربونا أم أتية ما تأتي تكين صحابي من درجة غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات يتي سو بكوي إنا تارتنا بمنزو الله يكي دني أكي سو بكوي udawi aljariha ni ke zuwa wanda aka jin musu ciwo nake saka nake ba su magani tana yin likitanci kenan ko awul jarha wa asna'u lahum at'ama nayi musu kuma abinci wa akhlufuhum fi rihalihim kuma naje inda inda suka sauka din suka je yakin sai na tsaye naje wajen na kula musu da kayan su aiki nawa kenan take ta yi likitanci ta yi abinci sa'an nan kuma ta ta yi gadi a yi niyya ta zama ɗan imani ya yi karfi ba abinda mutum ba zai iya yi raunin imani shi ke kawo mana wannan matsaloli da muke haduwa da su eh to mahallu shahir shi ne ai ta tafi yakin tana musu aikin likitanci tana ba su magani ta yi musu abinci ta kula da kayansu to ya mana mata na zuwa yaki kenan babu wani babi da ke bayani في خروج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه في الغزو منذ الله صلى الله عليه وسلم يكن فتاة da waɗansu cikin iyalansa matarsa zuwa yaƙi to menene ma ina mahallu shahid kenan sai ta ce sai ce qala akhbarana abu nu'aymin qala haddathana abdul wahid ibn ayman qala haddathani ibn abi dulayha mulaika عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت أذكر سيدتنا عائشة رضي الله عنها تشي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله صلى الله عليه وسلم يا كسنشي إذا خرج إن يفتزا شياكي أقرأ بين نسائه سيقرأ فكان ما تنسى وتقرأ تتفتو لإتزاء فطارت القرأة على عائشة وحفصة da aka yi ƙuri'a shi ƙuri'an na Aisha ta fito ƙuri'an Hafsa ta fito fa kharajna ma'ahu jami'an sai suka fita tare da shi su duka to da matan manzo Allah ke son fita da shi din meye manufa su samu me samu ladan me eh tuna tare da manzon Allah da ibo wai yake so ya rabu da manzon Allah matukan da manzon Allah ta tafi ko tana tare da mijinta manzon Allah sallallahu alaihi su dawo ko kuwa in ta mutu me za ta samu babu fadli man rabata yawman wa layla babin da yazo na bayanin falalan ribat ribati shine sai a samu waɗansu mutane da suke zuwa bada inda abin nan iyaka na musulmai inda kar abokan gaba su shigo to su kuma sai su tsaya nan ba wanda zai iya shigowa kasar musulmai zai musu zai musu kaza kaza kaza kamar Kano in aka ce Kano ina ne zai zama boda daga nan wuri kaza daga nan waje kaza daga nan duk inda za a shigo akwai mutane ribatun kenan murabituna kenan shi ne mala abdullahi na gwandu ya har je mutu ya je saura a wajen ko ribatu ke ribatu ke yana da daraja sosai sosai sai mai karfin imani zai babu fadl man rabata yawman wa laylatan qala akhbarana abu al-walid qala haddathana lays ibn sa'd qala haddathana abu aqil uqayl aw aqil aqil زهر بن معبد عن ابي صالح صالح مولى عثمان قال سمعت عثمان على المنبر وهو يقول ناجي سيدنا عثمان ينا كم منبر ينا فدرتوا إنني كنت كتمتكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم نينا قوي مكوانا حديث ندجيوش لك منظوم الله صلى الله عليه وسلم karahiyata tafarruqukum anni saboda kar na faɗa muku kowa ya ji ya ga ya ga ladan da ke ciki duk ku je can ku rabu da ni ne kadai ثم بدالي أن أحدثكموه سأنكم يبين من cewa na faɗa muku hadisi li yakhtara mur'un li nafsihi ma badalahu ayan na faɗa muku kowa ya zaba makan sabin da yake so wanda yake so ya zauna da ni a ciki a cikin Madina ya zauna wanda yake so ya je rubati ya je inni samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu ni naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗar cewa ribatu yawmin fi sabilillahi khairun min alf yawmin fi ma siwahu min almanazil su kwana ɗaya ribatu fi yawmin fi sabilillahi ribati na kwana ɗaya saboda Allah khairun min alf yawmin fi ma siwahu min almanazili babun fi fadli man mata murabitan babin da yazo ran bayanin falalan wanda ya mutu a cikin wannan aiki na ribati murabitan قال أخبرنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا ابن لهيعة عن عن مشره أو مشره أو مشره مشره قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله duk wanda ya mutu sai a yanke aiki shi ya kare sai wanda ya je ribati fi sabilillah fa innahu yujra lahu amaluhu amaluhu hatta yub'asa za a za a taba shi da har a tashi shi ranar tashin alkiyama babu fadlil khayli fi sabilillahi babin da yazo na bayanin falalan doki a cikin yakin tada addinin Allah قال أخبرنا يعلى قال حدثنا زكريا عن عامر عن أروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم يتي الخيل معهود بنواسيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم yace doki akwai alkhairi a kanta kullum maza kuma kwarkwadarsa ila yawmil qiyamati har zuwa tashin alkiyama ko lada ko riba da lada da riba sai sa duk wanda ya daura dokinsa yana jira yace za a ce yau ta da yakin ta da addinin Allah shikenan wannan yana da lada da abincin da zai bashi da duk abin da dawainin da zai da dokin Allah yana bashi lada قال أخبرنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شوبة عن حسين دم أينهن أسلن كيون دوكي كينا تو ينزو شيء زمان كما نمي na ado da isa da hawan daba to inda komai ya kwace ma kowa kenan daga nan komai ya kwace ma kowa su shehu usmanu muhammad bello in sun hau doki hawan daba suke yi hawan kwalliya suke yi hawan nuna isa da ji da isa suke yi a wajensu kwalliya da daba da ji da isa me suka yi ma addinin musulunci yaya za a taba addinin musulunci suna kallo ba a isa ba shine manufarsa shi ne manufan yakin da su ce usmanu suka yi bayan an gama yaki su aka bude ko ina duk kasashen arewa a je a kafa wannan wani a je a kafa masarauta a nan a je a kafa wani wuri kaza a bashi tuta a bashi komai da komai tutar nan mai yake mai tutar ke nunawa jihadi fi sabilillah to wanda a hankali a hankali bature ya zo ya canza al'amarin shi sarautar duk suka zo na nuna kwalliya da nuna isa da bajinta talaka ma bai san ana yi ba sai ya kwana talauci da wahala ana cutar da shi tare da cewa duk talakan da aka cuce shi a kadon nan wallahi tallahi shugabansa yana da zaifi a waye kai kan kafi kowa ne aka ce dukkanu talakawanka ne dukkanu talakawanka ne ina mana talakawanka ne kana gaban kana sama da su duk wani mai kuɗi duk wani wanda ba sarki ba ne talakanka ne ko da yana da kudi don talaka iri bi akwai talaka na kudi akwai talaka wanda ba sarki ba kai kai kai ne sarki kai ne za a kula da kai kai ne za a yi kaza ga fadawa ga menene da menene duk saboda a kula da kai kai kadai to kai me kake ma addinin me kake ma talakawa to shikenan ba abin da zai hana ka shiga tashin hankali har ka gama mulkin ka kowane ne ko kowane ne kullum za zo fada ne a zauna ga fadawa ga masu ilimi ga waɗanda suka yi boko ga waɗanda suka yi addini ga masu ƙwarewa ga yan menene da ana zama za a yi talaka ya zo kuka an kwace min fili na ba ni da gata ba ni da kowa to gatan shi kenan sarki ai tun da muna nan mu ne gatanka sai a bi maganar a gani haka ne eh cutarsa aka yi eh waye cuce shi sarki zai kwace maka hakkin da wahala a ciki babu wahala a ciki don duk karin aikar kashin mulkinsa ne duk inda ya aika ko ina akwai hakimi akwai dagaci akwai mai unguwa akwai duk inda aka yi abu akwai wakilin sarki a wajen in sarki na son ya sani yau yau wani abu ya faru cikin kano ko ina ne zai iya sani saboda duk unguwa akwai masu unguwanni guda nawa duk ba ko ya shigo unguwan an san shi zai kai ma dagaci dagaci zai daga zuwa hakimi hakimi kashi gari zai zai nuna zai faɗa ba sarki ga abin da faruwa ne ai kazawa ne shi yasa kamar yana da labarin kowa da komai da komai yanzu haka al'amari yake tafiya daga tan su dukkan su banda wahala ba abin da suke balle masu unguwanni banda wahala ba abin da suke yi wa ke jin dadin mulki sarki sarki suke jin dadin mulki in an kyautata ma hakimai in abu ya samu in menene da menene ya samu su ma shi kenan amma talaka wallahi bai san ana yi ba to kuma wannan shi ke haifar da fishin Allah maɗaukakin sarki akan masu mulki an fahimta in wani ne ciki talakawan shi zai ci sai ce a amma idan mishi abin shi ba mu gaji ba mu gaji zalunci ba iyayenmu ba zalunci suka gada ba ba da zalunci aka kafa wannan kujerar ba nan da nan aka yi nuna fushinsa a kawo ta koman shi a bashi abin shi kuje ka sun waye gari ba su da abinci a ɗebo abinci a basu wannan matsalar ba talakawan ko a ya danganci gwamnati ne sai sarki ya buga waya ko ya rubuta a je wa da talaka a kasa ta a kasa ta aiki talaka a yi mishi kaza kaza kaza kaza kaza kaza shi yasa muna cikin matsalar muna ne muna muna neman a kawo a bashi haƙƙinsa ba yadda za a yi gwamnati gwamnati ce a'a ba zai ko da federal gwamnati tunda sarki ya shiga ai sarautar tana daraja har yanzu ku ne kuke so ku kaskantar da darajar sarautar eh ku ke zubar da martabar sarautar amma sarautar tana daraja har yanzu don dashe ne na shehu usmanu shehu usmanu dashe ne nawa wa dashe ne har zuwa karshewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan ma'anar ta ta kau sai jin daɗi da nuna izza da menene da menene amma in suna rike da abin da iyayensu suke rike da shi wallahi ko federal government za a mutunta su an san suna nan an san suna nan talaka ina ruwan shi da gwamna ina ruwan shi da shugaban kasa ko ko soja ne ko dan ba abin da ya sani sai sarki dagaci ma ya sani sai sarki sai hakimin shi sarki su ne abin abin a wajen shi to kuma sai zama na sarauta ni kadai zan ta jin daɗi da ni da iyayena an fi sanowa eh to ai tintini muna faɗa ai kun manta ne dama kullum fada mu miki kada ku bar al'amari duk ya koma bariki fa gara al'amari na cikin birni za a iya gyara komai ya koma bariki to al'amari ya lalace kenan to yanzu birnin ma an mai da shi an mai da shi bariki eh a birnin kansa an mai da shi bariki yanzu ba haka bane ba eh suru hadisi hadisin wa أخبرنا واحد قال أخبرنا سعيد بن رب الربيع قال حدثنا شوبة عن حسين وعبد الله بن أبي الصفر صفر ابن أبي الصفر عن الشعبي عن أروة البارقي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيل مأخوذ في نواسيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من آليت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم